وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na dubu da dari uku da sittin da shidda a yau za mu tashi a kan hadisi na dubu da dari uku da sittin da bakwai a cikin sahihul bukhari wannan babi ne wanda zai yi bayani akan tasiri na yabo na mutane akan mamaci الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صحيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace an wuce da wata janaza fa asnau alaiha khaira sai mutane suka yabi wannan janazar da alkhairi فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجبت سيما أيكين الله يتي الجنة تبتا قوان سيتي وجبت تبتا ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا sannan aka wuce da wata gawa kuma sai suka ambata sharri ga wannan gawan ai mai ita, wannan gawan suka ce mutumin mutumin banza ne faƙala wajabat sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta tabbata faƙala umar ibn al-khattab ma wajabat sai Umar ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace menene ma'anan ta tabbata qala hadha afnaytum alaihi khaira wannan kun mashi yabo na alkhairi fa wajabat lahu aljanna sai aljanna ta tabbata gare shi wa hadha afnaytum alaihi sharra wannan kuma kun ambata sharri gare shi fa wajabat lahu nar sai wuta ta zamo ta tabbata gare shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cike ta cewa antum shuhada'ullahi fil ard ku mutane masu imani ku ne shaidu na Allah a ban kasa idan Allah yana kallon abin da kuke faɗa. مروا بجنازة جنازة غاوة akwai ana kawo shi da jinaza da janaza sun bambanta tsakanin gawan da kuma makara wadda ake ɗaukan gawan da ita amma dai abin da ake nufi an wuce da gawa da janaza fa asnau alaiha khaira sai suka yi yabo na alkhairi ga wannan janazan faƙala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajabat sai annabi ya ce ta tabbata wannan yana nuna ya zama wajibi ga mutum wanda yake musulmi ya zama na ya zamo mutumin kirki ne wajen ɓangaren abin da ke tsakanin shi da Allah sannan kuma ya zama mutumin kirki ne wajen mu'amalar shi da mutane mutane abinda suka gani suke ambatawa kenan in ya zama da sun ambata ka da alkhairi Allah maɗaukakin sarki yana kallon alkhairin nan da suka ambata saboda annabi ya ce su ne shaidu na Allah a ban ƙasa nan sun yabi wani mutum da alkhairi أثنوا عليه خيرا سيبوا فأثنوا عليها أي على الجنازة kenan ba mai ita ɗin ba da an ce alaihi ita wannan gawan sai suka yabe ta faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama wajabat ya ce ta tabbata asalin wajaba shine abu ya zama ne ya lizimci abu guda ɗaya wajibi an ɗauko shi ne daga nan abu wanda yake lazim ya tsaya a haka yake dole a yi shine wajibi أطاعت بنو أوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي wasu larabawa ne suna da shugaba aka ce a zo a yi zaman lafiya ya ce a'a sai dai a je a yaƙi saboda biyayya suka fi shi aka je wajen yaƙin hatta kana awwala wajibi wanda ya faɗi ya lizumci ƙasa shi ne kenan wajaba dan haka Allah ke cewa fa idza wajabat junubuha in jikin dabbobin nan wanda kuka yanka ya lizimci kasa fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir la fakulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar kenan lokacin da jikin dabbobin nan ya lizimci kasa shine wajaba to nan kenan ana fasarta shi da cewa ya tabbata aljanna ta tabbata dan in ana fasarta shi da wajabat to in ya zama na abu ne wanda ya shafi Allah in Allah ne ya wajabta ma kanshi wani abu yana iya yi haka amma Allah wani bai wajabta mashi wani abu kenan wajabat aljanna ta tabbata gare shi ثم مروا بأخرى sannan sai aka wuce da wata gawa kuma fa asnau alaiha sharra sai suka ambata sharri ga ita wannan gawan malamai suka ce kenan as-sana'u kenan yana daukan na alkhairi da na sharri kamar yadda shi wannan hadisi ya nuna amma mafiya yawa an fi aiki da shi a wajen alkhairi don haka ko da zaka rubuta labari na rayuwar mutum zaka ji an sa sana'ul ulama'i alai yabo da malamai suka yi akan shi sana'u yabo to amma ka ga nan an ce yabo na sharri alhali ba a yabo na sharri sai malaman lugha suka ce asalin as-sana'u shine yabo na alkhairi in aka yi amfani da shi a wajen sharri to min babil mushakala a zo da lafzi sai a zo da irin shi amma ma'anarsu ba iri ɗaya bane yanzu lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon sayyi'a mummuna sayyi'atun mithluha mummuna irinta abinda aka yi da farkon nan shine sayyi'a amma ramuwa ba a ambata shi cikin sayyi'a saboda Allah ya maka izini kai faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum kenan na biyun tunda ramawa ce ba a ce masa sayyi'a dan in ka maida izini aka maka ai ba za ta zama sayyi'a ba dan ba laifi da ka samu ba kenan ta farkon nan ita ce sayyi'a ta biyun nan ramuwa ce ba man me yasa dukka aka ce masu sayyi'ata ne saboda abin da suke ce ma al-mushakala al-mushakala fa in aqabtum fa'atubu bi mithli ma uqibtum bi shi ma sun ce wannan shi ma yana daga cikin mushakala innama nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim innama nahnu in suka zo mu masu imani sun ce mu dai ba komai bane kawai izgili muke ma masu muminai in muka zo muke mun yi imani da Allah da ma'aiki ba imani da Allah da ma'aiki muka yi ba izgili muke masu to maimakon a ce jazahumullahu bi istihza'ihim Allah ya saka masu da izgilin su sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana masu izgili alhali na Allah mai da abu ne da irin shi to wannan duka suna ce mashi mushakala wa yamkuruna wa yamkurullah dukkansu bai hana a tabbatar ma Allah da waɗannan ababe a yanda ya dace to amma wannan malaman balaga suna ce mashi almushakala don haka kenan aka zo da shi asnaitum wajen sharri amma asalin asana na alkhairi ne wasu malaman suka ce in ya zo da ta ɓangaren sharri to wannan shaz ne a wajen larabci shaz ne ya fita daga ka'ida abin da ke da kwai dai wannan ya nuna ana yin itlaqin asana akan abin da yake na sharri dan hadithul qudsi ya zo al hadithul qudsi ya zo in mutum ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin lokacin da zai ce arrahmanir rahim Allah zai ce asna alayya abdi asna alayya da kenan a nan ba a cewa da a ce as-sana'u yana daukar na sharri da sai a ce asna alayya abdi bi khairin to amma da yake sana dama ana faɗan shi ne wajen alkhairi sai ya zo haka faqala wajabat sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle ta tabbata to a wannan lokacin ne umar radiyallahu anhu ya ce ma wajabat ya rasulullah menene ma'anan ta tabbata qala hadha aslaytum alaihi khairan fa wajabat lahu aljanna wannan kun ambata mashi alkhairi sai aljanna ta tabbata gare shi wa hadha aslaytum alaihi sharra wannan kuma kun mai yabo na sharri أنتم شهداء الله في الأرض والأكوني شيدون ألا أبن قسا anan an bata wannan wanda sahabbai suka ma ita gawa ta biyu ina shi ina bai kamata a faɗa ma mamaci abu wanda yake mummuna ba. Hadisi da kuke Haza hadisin la ya siho. A, hadisi ne bai inganta daga annabi ba, cewa ku ambata kyawawa na mamatanku haka ake so ɗin, amma a matsayin shi na hadisi ba ingantaccen hadisi ba ne. Amma mamaci ya kai ma aikin shi. abin da ya kamata a faɗa mashi kawai shine alkhairi in ba alkhairin a yi shuru to yanzu nan maganar da suka yi ta su sahabbai suka yi ina ita ina yin shuru ga abin da mamaci yayi wasu malaman suka ce wannan munafiki ne wannan wanda aka ambata sharri gare shi daman munafiki ne kafiri ne idan haka kenan الإمام ابن بدر الدين العيني yace kuma akwai abin da ke ƙarfafa cewa munafikin ne ya zo da wata riwaya wadda ke nuna haka kenan in ya zama munafiki ne daman wannan ya riga ya mutu a munafiki kuma ga sharrin da ya shifka ga al'umma an faɗe shi to in ya zama fa lafzin am ne to menene hukuncin yin haka ɗin malamai suka ce yana da hukuncin giba a nan duniya yi da mutum a nan duniya wani lokaci akwai wasu ababe guda shida wanda mun karanta su ba so ɗaya ba wanda malamai suka ce in aka ambata mutum don su to bayan zamowa yi da mutum har sun waƙe su cewa alƙadhu sukan mutum laifa bi ghibatin fi sittatin ba yi da mutum bane cikin ababe wanda suke guda shidda mutawallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari ambata mutum da wani abu ba su zama wayi da mutum cikin ababe guda shida mutaballimin wanda aka zalunta ka cuci mutum ya zo ce wani ya cuce ni ba a cewa ya zalunce ka la yuhibbu la yuhibbu Allahu al-jahra bisu'i min alqawli illa man zulim Allah bai san a ambata mummunan abu illa man zulim sai dai wanda aka zalunta mutum ya maka wani abu ya zalunce ka ka zo ka ce wane ya cuce ni wane ya zalunce ni ba a cewa giba haramun ci giba eh ka riga kai da ka zalunce shi lahu haqq yace ka zalunce shi dan haka ma har annabi sallallahu alaihi wa sallama yace matalul ghani zulmun jan rai na mai kuɗi kuɗin kasuna wajen shi ya rinka ma jan rai ya ki baka annabi yace zulmun wannan zalunci ne yuhillu irzahu wa uqubatahu ya halitta a ambata shi ya halitta mutuncin shi ka zo ka ce wane ya cuce ni wa uqubatahu kuma ya halitta a yi mashi uquba idan mutazallimin wa mu'arrifin in kana son a gane mutum wane wane aka gane sun gane shi sai ka ce wannan mai ido guda yanzu ruwa na hadisi zaka ga akwai al'amash wanda ke da rauni na gani al'awar mai ijiya guda al'araj asahul asanid an abi huraira al'araj an abi huraira gurgu a aras gurgu a amashi wanda bai gani kware ko da daddare ne bai gani akwai dukkan wannan sunaye ne na ruwa akwai al'awar shi ne da ijiya guda to wannan duka dan a san wane ne in ba da niyyar izgili kai ba ba a sashi cikin giba wa muhaddiri shine wanda kake son ka tsawatar wane wannan nan ba mutum kirki bane ku yi hankali da shi abin da za ka faɗa din nan bai zama cikin riba wa mujahirin fiskan mutumin da ke hiddo da lalace a fili in mutane suka ce dan iska ne ko ba su yi laihi ba to amma wannan ku tsaya ku ji wannan yana buƙatan yana buƙatan zabt eh dan in aka ɗauki wannan za a iya tafi akan shi to yanzu masu bayyana fasikancin suna da yawa kai za ka zanna ka ɗauki tafzi ne kurum duk wanda ya kaga wannan ma kaza kaga wannan ma kaza kaga wannan ma kaza to gaskiya za ka shiga cikin abin da ba shi ba ne wa mustaftin wanda ke neman fatwa hindi ta zo ta ce mijinta inna aba sufiyana rajulun shari'a abu sufiyana mutum ne marowaci kaji ta ce mijinta marowaci ne annabi bai ce mata komi ba saboda neman fatwa take wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari da mutanen da ke yin wani abu wanda bai da kyau ka zo neman agaji na a janye wannan mummunan to in ka faɗi abin da suka yi wannan bai daga cikin yi da mutum to don haka sahabbai nan sun ambata sharri ga wannan mutum in muka ɗauka cewa munafiki da tuba wata magana to amma ga ya rasu me yasa aka faɗi hakan yana yiwa sun faɗe shi ne saboda munin abin da ya aikata saboda kuma waɗanda ba su ba yanzu wannan mai zalunci iri kaza da iri kaza da iri kaza ku ba ku ga yadda ƙarshen shi ya zo duk ya shi dai ya bar duniya to ire-iren wannan kenan saboda waɗanda suke baya su tsoraci yin zalunci diyan da yi din nan ga ya dai rayuwar shi ta ƙare to in wannan ne kenan tsawatarwa suke yi ko kuma ya zamo yana bayyana fasikancin kamar yadda aka ambata antum shuhada'ullah fil ardi yawwa ina zuwa dai annabi yace antum shuhada'ullah fil ardi ku ne shaidu na Allah a ban kasa ku ne abinda kuka faɗa kenan Allah yana aiki da wannan abun saboda ba ku faɗin abu wanda yake ba na alkhairi ba sai malamai suka ce to yanzu shaida tawa shaida ta maki ana ɗaukata suka ce ko mutumin kirki ne in wani abu ya shiga tsakaninka da wani za ka iya faɗin wani abu wanda ya yi gaskiya zai fita daga cikin haddi na adalci to in ya zama da akwai husuma wannan in sharri ne ka faɗa kan mutum to ba a dogara gare shi a ce akan cewa antum shuhada'ullahi fil ardi yanzu ku diba Dr. Idris kun dai ga yadda yake kokarin tabbatar da aqida da ababe da yawa yanzu lokacin da ya rasu ku kalli wancan bangaren akwai masu cewa Allah ya ƙara nauyin ƙasa akwai waɗanda suke cewa ya ma mutu daren juma'a su ce wallahi talata ya rasu kawai ɓoyewa ne aka yi ya ce la ilaha illallah wasu ce ƙarya ce bai ce la ilaha illallah wasu su ce yanzu ya je yana ma wuta wasu haka suke yankewa saboda ba su da imani ba su san me ya kamata ba to yanzu waɗannan za a ɗauki wannan a ce an tum shuhada'ullahi fil ardi na wannan makiyan shi ne dama ana zama na duniyan ma makiyan shi ne bayan ya rasu ma makiyan shi ne to irin wannan ba a ɗauka an tum shuhada'ullahi fil ardi ananniya kenan mutane adalai umuman menene mutane ke cewa akan wannan mutum shi ne ake nufi da antum shuhada'ullahi fil ardi amma in ya zama na akwai husuma akwai kiyayya to ko mutumin kirki ne wani lokaci ba ka sau ake dan haka al-imam malik imam daril hijra al-imam malik thiqatun thabt wajen malaman hadisi wanda ba wata magana kan shi dan haka in ka zo kana diba maganganu akan ruwa yana yiwa ka iya diba su wajen wasu littattafai kamar yanzu al-imam zahabi yana da mizanul i'tidal fi mizanul i'tidal fi naqd rijal ma'auni na adalci fi naqd rijal wajen maganganu akan mazaje to shi duk wanda kaga ya kawo cikin wannan littafin akwai wani abu da aka ce akan shi to ire-iren wanda suke irin su manya-manya malamai wanda ba wata magana sai dai adalci aka faɗa kansu to al'imamu zahabi bai kawo su cikin wannan littafin da ka ga mutum a wannan wurin to an yi magana a kan shi ta ƙarya ce ko ta gaskiya yanzu ire idan su manya-manyan a'imma din nan kana iya dibawa cikin littafin shi kana neman ka ji me aka ce akai sai ka ga ka kasa gani dan me shi bai kawo kowa sai wanda aka ce wani abu akan shi yanzu za ka iya dibawa sai baka ga al'imamu ahmad ba a wurin sai ka diba sai ka ga Abu Hanifa dan me Abu Hanifa akwai wanda suka ba a fashi wajen bangaren hadisi Al-Imam Ahmad ba wanda ya a fashi to irin haka dan haka haka yake banci littafin shi da shi to amma al-Imam Malik in yayi magana akan Ibn Ishaq sahibu sirah Muhammad ibn Ishaq kama akwai wasu ababe wanda suke tsakanin shi da al'imam Malik, don haka yana maganganu akan ibn Ishaq sahib sira wanda malamai suka ce ka a sa wannan maganganun cikin la'akari. Saboda an tashi zamani guda, kuma wannan malami ne wannan malami ne, to wannan kuma yana magana mai kaushi akan wannan kowane kuma ya amfanar da al'umma ibnu ishaq wajen bangaren sira shugaba ne al-imam malik wajen bangaren hadisi shugaba ne don haka suka ce irin wannan maganganu kawai dai a saurare su su su wuce ba ka ɗaukan malami babba saboda wani wanda yake daidai da shi ya soke shi suka kai karamin ɗalibi ka zo ka ce a kai ma haka da yawa wasu sun yi asarar malamai ta wannan hanyar malami ne wani tsarin shi ne zai faɗi maganganu a kan shi masu zafi kai ɗalibin ilimi wanda ke ƙaruwa da wannan malamin sosai sai ka zo ka ce majruwa wai wannan malamin wai an jarraha shi abin da yake amfanar da shi da kai yana da yawa sai ka watsar da shi kurum saboda wane ya ce maka an jarraha shi kuma bai ma faɗi menene ba akwai malamai wanda aka rinka magana a kansu wanda Allah ya amfanar da mutane da iliminsu ɓangaren hadithi ne ɓangaren aqida ne ɓangaren komai wani cikin masu irin suka waɗannan malaman sai ce wane kai majruh ai an soke shi sai na ce me yasa me yayi ne na soka dan faɗa mana irin ababe wanda yayi wanda suka bar hanya sai aka ce ya je garin Saudiya ya hito bai je ya ziyarci wani malami ba shikenan kawai in yaba wannan malamin haushi ya yi wata magana kan shi shikenan to kaga ire-iren wannan ya kamata mutane su rinka sanin me suke yi ba mujarrad din an soki wani bane kawai sai kai imani da wannan sukan ka je ka soke shi haka nan kawai akwai zalunci ciki kuma hatta masu yin hakan su yi hankali in laifi ya zama tsakaninka da Allah ne inna Allah ya gafiru dhunuba jami'an amma in ka sa haƙƙi na bayin Allah cikin laifuhukanka to gaskiya ka ɗauko ma kanka mugun abu wannan yana nuna mutane mutum ya zanna da mutane lafiya ya zanna da mutane lafiya wajen mu'amala ya zanna tsakanin shi da Allah lafiya wanda mutane za su gane aikin da yake yi kuma Allah yana ganin aikin da yake dama wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah zai ga aikin ku mu'minai za su ga aikin ku idan mutum ya tsare janibin tsakanin shi da Allah ya tsare janibin tsakanin shi da mutane in ya zama na baka da aiki ga ka wajen sallah ko da yaushe kana masallaci wajen addini azumi ko da yaushe kana azumi wajen abu kaza ko da yaushe tsakaninka da Allah gangan amma tsakaninka da mutane tashin hankali kayi wada da wane kana gaba da wane kuna rikici da wane abun mamaki mai irin haka fa ustazu tare da hoyi rike bangaren Allah din fa annabi cewa la khaira fihi ba an faɗa mashi wata mace ba ga yawan sallah ga azumi ga sadaka hatta nafila walakinnaha tu'zi jiranaha sai aka bada labarin cewa makwabtanta tana cutar da su bi annabi yace la khaira fiha hiya min ahli an ba alkhairi cikin ta yan wuta ce di ba ka gani sallata da azuminta da zakata da ma sadaka wadda take ta nafila ba ta cece ta ba annabi yace la khaira fiha wai duk wannan abu da ta yi aikin banza saboda me addini akhlaq ne mutane ɗabi'u na kirki da haka annabi ma da ya zo inda ya tabbatar da ma'aikan shi shine wajen makarimul akhlaq an aiko ni ne dai in cika ɗabi'u wanda suke masu kyau daga inda mutum ya bar ɗabi'u wanda suke masu kyau tsakanin shi da mutane kuma an shiga wani yanayin daban innamal umamul akhlaqu الإمام البخاري يتي حدثنا عفان ابن مسلم وهو الصفار قال حدثنا داود ابن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال قدمت المدينة وقد وقع بها مرض دقى أبو الأسود قال قدمت المدينة na zo garin madina na annabi wa kad waqa'a biha marad an samu alloba rishin lafiya fajalastu ila umar ibn ila umar ibn al-khattab sai na zo na zanna wajen umar famarrat bihim janazatun sai wata janaza gawa aka wuce da gawa fa asna ala sahibiha khairan fa qala umar wajabat da aka yabi mai wannan gawan sai umar yace wajabat ثم مر بأخرى لا هنا فأثنية sai aka yi yabo ala sahibiha a ga mai ita khairan da alkhairi qala umar wajabat sai umar radiyallahu anhu yace ta tabbata thumma murra bi thalitha وأثني على صاحبها شرا sai aka ambata sharri ga mai ita faƙala wajabat قال أبو الأسود سي أبو الأسود فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين منين أكن في وجبت قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم yace na faɗa ne kamar yadda annabi ya faɗa da ya ce ayyuma muslimin kowane musulmi shahida lahu arba'atun bi khair in aka samu mutum guda hudu kowane yana cewa wani mutumin kirki ne wani mutumin kirki ne adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna fa qulna wa thalatha Umar yace sai muka ce to mutum uku ba qala wa thalatha yace ko mutum uku ma haka ne hukuncin fa qulna wa thnani ko mutum biyu ma suka faɗi alkhairi ga mutum aljanna ta tabbata gare shi qala wa thnani har mutum biyu thumma lam nas'alhu 'anil wahid sannan guda din sai ba mu tambaye shi ba abul aswad wannan shi ne farkon aka ce wanda ya fara aje ilimi na nahwu al'imam Ali bin Abi Talib shi ne ya umarce shi da ya aje wannan ilimi wanda yake mai albarka. Abul Aswad ana ce mashi addu'ali, ana ce mashi addu'ali dukka sun kawo ɗin ana ce mashi addili shi dai ne Abul Aswad wanda farkon wanda ya fara ambata nahau aka ce sai Ali ibn Abi Talib yake ce mashi to yi shi irin haka nahau abu ne wanda yake ga mai neman ilimi na larabci na alkitabu wa sunna dole ya zamo ya iya nahwu gwargwadon yadda zai iya karanta jumla ya gane me ake nufi wanda kuma in ya rubuta jumla a gane mi yake nufi فالنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم نحو شيني كما تأتي أنفال سني وجن قانو إلي من العربتي إذ الكلام دونه لن يفهم إن با نحو با إيا قاني مغنى وندي أيكة أيكي ثيكة شيء أكا أيكة تاموا wanda aka aikata mawa sai ka ce shi ya aikata sai dai in karina ke da kwai ka san na falirawi wai ce sharibtul ma'a da sharibtul ma'u da sharibtul ma'i duba ɗaya ba ne ruwa sun taɓa shan mutum ruwa sun taɓa shan mutum eh kidan shi bai ganin ilimin nahawu da sauransu saboda an jaraba shi aka tarda yana da rauni kuma ana neman a hana shi tafsiri to gaskiya yana da tasiri da yawa za ka ga ababe da yawa suna hatta hukunce-hukunce suna iya canzawa saboda bangaren nahu don haka bashi kula abu ne wanda yake mai kyau haka sarf wata kalima baka iya gane ta sai in ka kalli sarf nata yaya aka yi ta juye yaya aka yi abin ya juye wannan sarf zai koma koya maka irin shi yanzu diba man kala kala Allah faqad kafara wajen sarf duk wanda ya ce kalallahu ya kafirta ku ji abin nan ce to yanzu allan kanshi ya ce kalallahu hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum to me za a cewa ga wanda ya ce man kala ai duk wanda ya ce kalallahu faqad kafara ha man kala kala Allah faqad kafara to muna in ana tafsiri ko me muke cewa qala Allah ya ayyuhal ladina amanu qala Allah ittaqullaha qala Allah kaza kaga kaza a cewa man qala qala Allah faqad kafara saboda wajen bangaren sarf qala din nan asalin shi qawala ne akwai qala asalin shi qayala min alqailula qala qawala kenan na daga magana Allah ya ce Allah kuma yana cewa amma qala wanda asalin shi qayala ne na daga qailula ne bacci na rana to duk wanda ya ce Allah ya yi bacci na rana ya kafirta to amma in baka san sarfa ba baka iya gane kala na kailula ne kala na faɗa ne saboda kala asalin shi kawala na magana kenan kayala kala na kailula asalin shi kayala ne kowane wawu ko ya in suka zamo suna da haraka abinda ke kamun su yana da fatha to ana kalbudin wannan wawu din ko ya a maida shi alif wannan shine ibnu malik yake cewa min wawin aw ya'in bi tahrikin asil alifan abdil ba'da fathin muttasil ko wawu ko ya in suka zamo suna da haraka kamun su akwai fatha kamar kawala kayala to ana yin kalbudin wannan wawu din alif sai ka ce kala sai ka ce kawala kala ba'a baya'a sai ka ce ba'a ya saida to wannan sarfu ke koya maka wannan in baka san sarfu ba sai ka iya ganin wasu abubuwa yanzu lokacin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan auhum qa'ilun da yawa alƙarya muka hallakar da ita faja'ahum ba'suna sai azaban mu ta zo masu bayatan suna bacci na dare auhum qa'ilun wani na iya karanta shi auhum qa'ilun suna fada auhum qa'ilun suna bacci na rana to don haka badruddin zarkashi yace sarfu ɗin ma wani lokaci ya fi na hau fa'ida wajen gano larabci ganowa wadda take ta sosai. A nan lokacin da ya ce ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin duk mutumin da mutane hudu suka mai shaida ta alkhairi to mafhumul aula in ya zama na mutum biyar ne fa min babi aula an zama shi ayyo Allah ya saka da alkhairi Allah ya sanya cikin mizani ga in muna da maki kusa zai zubo guba yanzu kai kiyama Allah ya mu dai muna masha Allah muna da zuciya masu kyau amma wasu wurare ya za a yi zuba ka da shayi daga nesa kawai ka zo ka gashi wallahi dan da nan sai a haɗa kai a kashe mutum shahida lahu arba'atun bi khair wannan kadiba wani irin abu wanda za ka gani wajen irin mabiya mabiya mazahib badruddini al'aini nan ya ce in ka kalli arba'atul wannan yana nuna mafhumul muwafaka da annabi ya ce mutum hudu suka mai shaida to mutum biyar shidda bakwai min babi aula wannan ana ce mashi mafhumul muwafaka su sun yarda da shi amma mafhumul mukhalafa mabiyan abu hanifa ba su imani da mafhumul mukhalafa ba don haka sai suka ce wannan hadithin yana nuna rauni na mafhum ma aslan ba yana nuna tabbas ba ne saboda lokacin da annabi ya ce guda hudu mafhumul mukhalafa zai nuna maka ƙasa ga hudu ba su da wannan hukuncin to amma da aka shiga tambayar annabi sai annabi wannan hukunci da ya aje ga mutum hudu sai ya bada shi ga mutum uku sai ya bada shi ga mutum biyu to sai suka ce kenan mafhumul mukhalafa ba tabbas ba ne e bai da bai da tabbas irin ta nassi wanda zai hito ce ba ƙasa ba sama to amma dai hujja ne a wajen jumhurul ulama ولم نسأله عن الواحد عمر رضي الله عنه يتي نأكم بمتنبيش با بمتنبيش با ندعي بمتنبيش ندعي با shin mutum ɗaya in yi shaida ga wani mutum wannan yana daga cikin mura'at na sahabbai da ladabi da suke da shi saboda da a ce sun tambaye ɗaya ya ce ko mutum ɗaya ne menene amfanin faɗan wannan mutum ukun na kenan an gane in ya zama da ko mutum ɗaya ne iyakance ukun nan menene amfanin shi to amma yana yiwa lokacin da ya faɗi hudu suna tambaya Allah zai iya mai wahayi cewa uku ma yana shiga lokacin da za a saukowa na biyu ma su tambaye shi Allah zai iya zai iya saukar da wahayi cewa kuma na biyun ne to amma kunya da ladabi nasu sai hana su saboda kar su kai ga abu irin na ƙurewa sai suka yi shiru wannan hadisi dai yana ba da irin ma'ana ta wancan hadisin babu ma ja'a fi azabil qabri wannan babi ne wanda ke bayani akan abin da zai zo wajen bayani na azaba ta kabari wa qauluhu ta'ala da faɗan Allah maɗaukacin sarki da ya ce azaba ta kabari me yasa al-Imam al-Bukhari yace babu ma ja'a fi azabil qabri wannan babi ne wanda zai bayani akan abin da ya zo wanda ke yin bayani akan azaba ta kabari azaba ta kabari ɗaya ne daga cikin ababe wanda wasu daga cikin mu'tazilawa suke ƙaryatawa suke ganin ba haka bane dan haka ake sanyo shi cikin babi na aqida saboda abu ne wanda yake na gaibi kuma wasu suna inkare shi a wannan zamani akwai malamai wanda suke hitowa wasu zaka ga umuman suna kan tariqa ta ahli sunnah amma da irin wannan ya zo sai su ɗauki wata hanya ta daban akwai wanda suka inkarin azaba ta kabari cikin waɗanda suke zowa su yi inkari na hadithai na annabi to banda su ɗin ba kuma an samu wasu wanda suke zowa su yi wannan inkarin to don haka in aka tashi tabbatar da ita yanzu ba ka tunane daman hasan turabi wannan malami wanda yake dan sudan wanda yake da tasiri wajen bangaren siyasa tasu da rubuce-rubuce wanda yake yi hassan turabi ake ce mashi ya yi inkarin haka akwai muhammadu mutawalli sha'arawi mutum ne wanda yake lura ya yi to lokacin in zai baka bayani ko tafsiri da sauransu zaka ji mutum ne wanda zai jawo hankali amma sufi ne wanda har Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani ya mai ikrari cewa maganar shi tana jan hankali mutum ne wajen bangaren luga da adab kawahun shi zanna suke to yana yin tafsiri na alkur'ani da lahja ta misrawa yana da farin jini gare su wanda in kaga maktab nasu sun zo sun aje hoto ko dai na shugaban kasansu ko na sha'arawi saboda san da suke mashi shi ma ya tafi akan cewa ba azabar kabari dukkan wanda ya tafi akan cewa ba azabar kabari kuskure yake saboda haka ne al-Imam al-Bukhari ya san abin da mu'tazilawa suke yi ya zo da ayoyi wanda ke nuna azabar kabari akwai ta ga aya Allah madaukakin sarki yace walau tara idhil zalimuna fi ghamaratil mauti da za ka ga lokacin da azzalimai suke cikin magaji na mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku suna tara masu hannu suna ce masu akhriju anfusakum ku ciro rayukan ku kawo al yawma tujzauna azabal hun a yau za a saka maku da azaba ta wulakanci da ka ga lokacin da azalimai suke daukare wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku nan basitu aydihim basatul yadi a wajen bangaren larabci ko dai kai haka ka tara hannu basatul yadi ne kenan mala'iku suna tara masa hannu suke hiddoran ka kai da kanka ko kuma basitu aydihim mala'iku suna bugunsu saboda duk qur'ani ya zo da wannan wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu la takfurun wannan su bige ku kenan to ko wannan ko wancan wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum ku ciro rayukanku da kanku to in ya zamana an ɗauki rai a yau da Allah ya ce aliyauma tuji zauna azabar huni a yau a yau radda ran nakan ya fita a ran nan ne za a saka maka da azaba wadda take ta wulakanci hun haun azaba wadda take tana da sauki akan azaba wadda za ta tarda ka ranar tashin alkiyama shi ma wasu sun faɗi haka a yau kinan a yau a yaushe ranar da mutum ya rasu in ba azabar kabari ba mai ake nufi a nan saboda an yi waccan azaba ta shiga wuta sai an je can kiyama ake yin ta to ga qur'ani ya ce a yau za a saka maka a wannan lokaci kenan wannan aya ta tabbatar da azaba ta kabari قال أبو عبد الله الإمام البخاري الهون هو الهوان شيل ولا كنشي إن الهوى لهو الهوان بعينه وصريع كل هوى صريع هواني أي san zuciya shine wulakanci da kanshi in san zuciya zai kada ka zai ma kayi na wulakanci wal haunu arrifqu kun ga alhun wal hawan shine wulakanci alhaun shine bin abu a hankali Allah madaukakin sarki yana cewa wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi haunan wanda suke tafiya suna taka kasa a hankali ba tare da bugun kasa ba ba tare da takama ba wa qawluhu ta'ala da fadan Allah da yace sanu'adhibuhum marratayn da sannu zamu azabtar da su so biyu ta farkon a yaushe ne a kabari thumma yuradduna ila azabin azim sannan a maida su zuwa azaba wadda take ne girma wa qawluhu ta'ala da ta'ala da fadan Allah da yace wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab haqa din nan fi'li ne madi su'ul azab shine fa'il na haqa bi ali fir'auna jar wa majrur kenan da Allah yace azaba wadda take mai muni ta sauka akan mutanen fir'aun mutanen fir'aun har yanzu ba su je kiyama ba to a yaushe ne azaba ta sabka gare su wadda take mummuna wanda Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wuta ana bujuro su ga ita wutai guduwan wa ashiya safe da marece wa yau mata sa'a ranar da alkiyama za ta tsayawa za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab a ce kusan yadda ku sanya da mutanen fir'auna kusan yadda su a cikin azaba wadda ta fi azabar ta baya to wannan wuta da ake kawo masu sahi da marece a yaushe ne a cikin kabari ne to don haka in ma baka yarda da hadisai ba kamar yadda wasu ke cewa hadisai na aqida ba a ɗaukar su a cikin khabarul ahad wannan ka'ida ce ta banza wai a ce aqida in abu ya shafi aqida ne ba a ɗaukar shi daga labari wanda ɗaiɗaikun mutane suka rawaito al-imam shafi'i yace ah wannan magana ce bata ba ta so ba menene aqida la ilaha illallah ita ce mafi girman aqida lokacin da annabi ya tura mu'ad ابن جبل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله shi shi kadai ne ko waɗanda ma ke tare da shi dai ba su kai matsayi na tawatur ba idan haka aqida ana karɓarta in dai khabarul ahad ya tabbata to wanda suke cewa ba azaba kabari cewa suke khabarul ahad ne hadisi ne wanda ya zo ta hannun wasu ɗaiɗaikun mutane wannan ayoyi wanda al-Imam al-Bukhari ke kawowa yana musu raddi ne wa yawma taqumu sa'a la natashal qiyama adkhilu ala fir'auna ashad al-azab wannan akwai kira'o'i wanda suka zo da adkhilu ku shigar kenan nan suwa ake ma magana matsara gidan wuta cikin mala'iku sai Allah ya ce masu adkhilu ala fir'auna ashad al-azab akwai qira'a ukhra wadda wa yawma taqumu as-sa'atu udkhulu ala fir'auna ashad al-'adab kenan Allah zai ce mu waɗannan wanda suke fir'auna da wanda ke tare da shi Allah zai ce masu udkhulu ku shiga nan adkhilu ku shigar da su udkhulu ku shiga آل فرعون سيذمو يا آل فرعون ودخلوا كشكا آل فرعون ياكو متانا فرعون دكو دشي كشكا أشد العذاب كشكا تكن عذابا ودتكي ميرا دي وانما قراءة متواترة wannan duka sun tabbatar da azaba ta kabari kamar yadda kuka ji الإمام البخاري حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن ألقمة ابن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء ابن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقعد المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يتي لوكسن da aka zaunar da mumini fi qabrihi a cikin kabarin shi uti za a zo mashi eh ai ka ji tsayawa ne ko uti larabawa ba su tsayawa akan abu mai haraka aka cewa utiya in zaka in zaka tsaya sai ka ce uti sai ka tsaya in kuma abu ne ba a farawa da sakin la yab la yubda'u bis sakin wala yuqaf ala al mutaharrik hakan ka'ida ce ta larabci ba a farawa da harafi mai sukun kuma ba a tsayawa akan mutaharrik abu wanda yake da haraka sai a tsaya akan sukun utiya kenan za a zo mu mutum suwa za su zo mashi mala'iku ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله sannan ya shaida cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah annabi kuma ma'aikin Allah ne wannan tambaya da za a mai kabari mala'iku da za su zuwa su tambaye shi shi ne fadalika kauluhu wannan shi ne faɗan Allah da ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah zai tabbatar da mu'minai bil qawli thabiti da faɗa wadda take matabbaciya fil hayati dunya wa fil akhirah shine cikamakin aya kenan الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت cewa nazalat fi azabil qabr wannan aya ta sabka ne a cikin bayani na azaba ta kabari wannan shi ma hadisi ya tabbatar da azaba ta kabari kaga ya fara da ayoyi in ma kai ɗan ƙala ƙato ne to ga aya ta ƙur'ani in kuma ka yarda da hadisan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ga hadisan ma'aikin in mutum ya rasu ana tsaida shi cikin kabari ana tada shi a zaunar da shi sai a tambaye shi man rabbuka wa man wa man wa man akwai tambayoyi guda uku zuwa hudu wanda za a ma wanda yake cikin kabari wannan aikinka na alkhairi shi zai sa ka iya ansa su ba har da ce su ba الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره دقى نافع يتي عبد الله بن عمر يا باش لاباري قال يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل, أهل القليب النبي صلى الله عليه وسلم سيدي تنكايو waɗanda ke cikin wannan rijiya da aka ƙare waƙatu badr da aka ƙare yaƙi na badar an tattara su abu jahalin da sauran kafirai wanda ke tare da shi aka zuba su cikin wata rijiya ita ce kalib din faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wajattun ma wa'ada rabbukum haqqa kuntar da abin da Allah ya maku alkawari da shi tabbas ya zama tabbas faƙila lahu tad'u amwatan sai aka ce ma annabi yanzu kuma annabi za ka rinka ma matattu magana فقال سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ما أنتم بأسمع منهم كوبك في سجن أبند نكي فتابس ولكن لا يجيبون سيدي باس إي أنساوا أن شيني متنبي يتي خرص إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حرام مطلق إن كراس كجي كبرا كجي كمتاني نوكونتي duk sifarka akwai mai irin sifarka a nan kwance ya ce khursun izanoto za ka ga su shiru ko ka kirawo su za ka ji ba wanda ke karbawa ka allam ya alamu annal kalama lahum halalun mutlako kamar ba su san cewa yin magana halal ne gare su ba shiru ba wurin da za ka jin cit irin makabarta annabi ya ce ai ya ce faɗa ma Umar saboda ai Umar din nake tambaya yace ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa masu ba wannan riwaya wannan riwaya mai zuwa al-Imam al-Bukhari yace haddathana Abdullah ibn Muhammad قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت daga Aisha radiyallahu anha ta ce, Innama qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama innahum la ya'lamuna al'ana. Annabi da ya tashi wajen cewa da aka ce annabi kuma mutane da gawa za ka rinka ma magana. Wani riwayan ma natna wanda suka sun riga sun rube. to a wannan lokacin in ji aisha lokacin ne annabi ya ce innahumul la ya'lamuna al'an a yanzu annama kuntu aqulu lahum haqq sun sani yanzu sun san cewa abin da nake faɗa masu gaskiya ne وقد قال الله إنك لا تسمع الموتى Aisha me yasa me take so ta tabbatar da shi mas'ala ta ji na mamata mas'ala ta ji na mamata mas'ala ce hatta sahu na ahli sunna ta kawo balbala da yawa saboda ire-iren wannan hadithai annabi ya ce ma umar ma anta bi mas bi asma'i bi anta ma anta bi asma'i mimma aqul kai baka fi su jin abin da nake faɗa ba ita Aisha radiyallahu anha da da ta tashi kawowa sai ta ce al'an wannan sahabbai larabawa ne na gaske don haka duk wasu kawa'id su ba su bukace ma da sai an tsaya an karantar da su su yanzu mu a babi na usul fiqh wannan shine ake ce ma hamlul mutlaq ala al-muqayyad anan sufiya da wanda suke magana akan mamata suna ji da sauransu suna kawo ire-iren wannan faɗan annabi ma an bi asma'i kai umar baka fi ji ba na ai bi asma'a yake ko limaza bi asma'a ba a ce bi asma'i bi asma'a mimma aqul saboda af'ala af'ala wannan yana daga cikin mamnu min sarfi ko ahmad da kake ganin ba a cewa bi ahmadi saboda wannan wazni na af'ala to bi asma'a ala wazni af'ala dan haka ba za a ce bi asma'i ba sai in an yi idafa in aka yi idafa shi to lokacin nan ana iya cewa bi asma'i ko aka sa mashi alif wallam ana iya cewa bil asma'i wannan shine ka'ida ta larabci wanda ibn malik yake cewa wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al rudif al mamnu' min sarfi ana mai jarra ne da fatha yace bi asma'a maimakon bi asma'i ما أنت بأسمع مما أقول كي عمر بك في سجن أبن دلك فتابا kaga wannan mutlaka ake ce mashi kenan kamar dukkan mautattu suna je to amma lokacin da Aisha ta zo da riwaya wannan ta al'an sai ya maida shi waqi'atu ainin la umuma laha kenan da yace a yanzu kenan wannan ya nuna jin mamaci kawai a wannan lokacin ne. To, in haka ne, da annabi ya ce in aka rufe mamaci, innahu la yasma'u khafaqa ni'alihim. In aka rufe mamaci, mutane suka ba da baya, shi mamacin nan yana jin bugawar takalmansu. Shi ma sai a ce a wannan lokacin, lokacin za a tada shi a tambaye shi. su kuma wannan lokacin da annabi ke masu magana amma umuman mamaci bai ji shi ne aya ke nunawa innaka la tusmi'ul mauta kai baka isa ka ji yadda wanda suke mamata ba wala tusmi'u summa kamar yadda baka iya ji yadda wanda yake kurma ne addu'a ka ji yadda shi kira idza wallau mudbirin in suka bada baya suna masu gujewa suna ba da baya kenan dai wannan ya nuna maka aisha radiyallahu anha tana fahimtar wannan abu ne muqayyad da wannan lokacin dan haka zaka zo kasar da maganganu akan ji na mamata ina ga ibnu qayyim a cikin ar-ruh yayi ta maganganu dan haka kaga muna fahira ana azhar ba makiyan sufiya kaman ibn taymiya da ibn al-qayyim saboda sun fiddo su a fili amma duk in ka je ɗakin ɗin sufiya za ka tar da arruh littafi na ibn al-qayyim wanda yake magana akan arruh akwai littafi na shi arruh akwai hadil arwah ila biladil afrah dukkansu na ibn al-qayyim ne yana magana akan rayuwa wadda za ta zuwa ta lahira ko cikin kabari to maganganu da yake akan ji na mamata da sauran siyasa suke ɗaukar wannan suna rikewa ina ga muhammad al-amin shankiti ya yi bayani shi ma a cikin abuwal bayan akan ji nasu din to amma dai abin da ke da kai shine kaga Aisha radiyallahu anha tana nuna ba su ji tace annabi da yi wannan magana wadda Umar ke fada ya yi ta ne yace a yanzu kenan ba ko da yaushe bane in aka ce ma anta bi asma mimma aqulu kai baka fi su ji ba kenan zai iya zama ko da yaushe amma lokacin da aka ce al'an ana nufin a yanzu ba ko da yaushe ba wannan shi da ake kawo wannan hadisai sai a nuna yaushe ne in wanda ya mutu ne aka je aka binne shi to bayan binne shi kai tsaye ai ana tada shi a tambaye shi to a wannan lokacin ne yake jin karar takalmansu ba wai ko da yaushe ba saboda wannan ana yin shi na a zo a yi ta tabbatar da wasu aqidu wanda suke ba masu kyau ba annabi sallallahu alaihi wasallama dalili ya tabbata cewa Allah ya wakilta mala'ika wanda ke kawo mashi salati wanda ake yi mashi duk wanda zai ma annabi salati za a kai mashi sunan mutumin wane ya maka salati don haka anan malamai suke cewa ko da yaushe kenan annabi yana da rai saboda ba wani lokaci da za a ɗauka sai cikin duniya ana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama salati wannan dai ya nuna annabi ya ma waɗannan kafirai magana to wannan yanzu me yake tabbatarwa lokacin da annabi ya ce wajattum ma wa'ada rabbukum haqqan menene suka tarda wanda Allah ya musu alkawarin shi suka tarda gaskiya ne aha azaba da annabi ke ce masu ku yi hankali ku yi hankali kenan nan sun tarda ta wannan shine shahid wanda yasa al-Imam al-Bukhari ya zo da wannan babi ji kuma mafi rinjaye mamata akwai lokuta wanda suke ji lokacin da za a tada shi lokacin da mabiya wanda suka rufe shi za su ba da baya don a nuna maka tsakanin rufe shi da tambaye shi abu ne wanda yake kusa kusa da kuma waɗannan wannan waƙatu ayin ne annabi ne ya zo ya yi magana ya gane cewa suna jin shi amma umuman gaba ɗaya a ce mamata duk in ka zo kana magana suna ji wannan waɗanda suke ɗaure ma wannan ra'ayi gindi tare da da yawa daga cikin magabata sun tafi akan haka to wani lokaci suna son su nuna mako wani neman agaji wanda ake zuwa wajen mamata wai suna ji ni abin da nake so in gane shi ne wannan sahabi wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rufe sannan annabi ya ce istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'al annabi ne bai rufe shi da kanshi annabi ne ya mai sallah da ya ƙare rufe shi ce ku neman mashi gafara ga Allah innahu al'ana yus'al yanzu ne za a tambaye shi za a tambaye ka dan Allah wani irin waliyi ne wanda za ka iya kawowa wanda ya kai wannan waliyi na gaban annabi sahabin annabi ne fa wanda shi wannan da ka sani da zai ciyar da kaga daidai kofin nan ko muddu guda da zai ciyar da shi da zai ciyar da muddu guda shi wannan wanda ke cikin kabarin wanda annabi ya ce kumai ku neman mashi gafara to inda za ka ciyar da dutsen uhudu na zinare ba zai kai rabin muddu guda wanda wannan sahabu zai ce da shi ba akwai walitaka wadda ta yi wannan to annabi ya ce in kuka ku neman mashi gafara ba ku zo ku rinka neman wajen kabarin shi cewa ya maku abu kaza ba ya taimaka maku ni ba duk abin da zai faruwa Nijar da Najeriya da sauransu wannan ba gari ne na ilimi ba amma abin da ke bani bakin ciki ka je irin Azhar tsakanin Azhar fa da masallaci na Hussein ɗan taki ne fa abin ka zo ka da suna roƙon cewa Al-Hussein din nan kuma wallahi tallahi Hussein bai nan cikin kabarin wallahi bai nan saboda wannan ma'araka ma wadda aka yi a Karbala a can aka yi ta wai an ɗauko kan an kawo nan a ce iraki akwai a ce can karbala akwai a ce a misra akwai husainu hussein din to rabuwa yi don haka malamai sun tabbatar da ƙarya ne wannan Husaini na Misra babu shi babu shi Husain radiyallahu anhu an kashe shi a can inda aka kashe shi can aka yi aka ƙara komi ba wanda ya tabbatar da cewa an ɗauko kan shi an zo da shi a nan Misra ta hanya wadda take ingantatta amma ka je ka tar da Misrawa yadda suke kai bukatu ya Hussein iyata ta kasa samun aure ya Hussein ka warkar da babana ka warkar da mamata ka warkar da iyata suna waduwa suna kuɗi kuma wanda suke kaiwa na sadaka wu ina tsammanin wannan maslahan ma ta hana a hana wannan abin kuɗi ne miliyoyi ne ake yi in aka tashi fiddo abin da ake rinka zuwa ana jefawa miliyoyi ake fiddawa eh kenan wannan in aka tabbatar da aqidan mamata ba su ji kenan kamar yana busa toka ne to dan haka sai a daure ma wannan gindi dan ai ta faɗa ire-iren waɗannan ababen to kaga dai yanda Aisha ta ce wa qad qala Allah innaka la tusmi'ul mauta kenan da a yanzu za a ma Aisha hukunci za a iya cewa ai izala ce kenan a nan ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama na tafi na sauji Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ساتي mai zuwa zamu tashi akan hadisi na 371 insha Allah Abdullah khair ah da 72 insha Allah